أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na adabar mufrat wanda yake karantar da musulmi wa'inda musulmi ya kamata ya ke faɗantu da su a nan masjidin sabilu guda gawan katare kullum ranar lahadi tsakankanin magariba da isha ina ga sati guda ne ba yau ko wanda sati ne ba yau da dalilin walima aure da fatan an gwaya allah ba su zaman lafiya allah ba su zuriya ta kwarai to ina ga a wancan satin muna cikin ina ne yawa sassan babe na sassan gyara mai kawai yana magana babe na sassan da babe na sassan da shida zan mutashi babe na sassan da shida inda yake cewa babun la yi guzi jar abinda yake ni babun babe wanda zai karantar da mu la yi guzi kai ya cutar da jara kuma makwabcin shi a za cutarwa la yi uzi jara ku kan mutum ya cutar da makwabcin shi kenan shi ne babin da zamu yau wancan satin mun yi jaru sale da kuma jarin so jaru sale da jaru so muka yi wancan satin yanzu kenan zan mu tashi babin la yi uzi jara ku babu yin bayani a kan kan mutum ya fitar da makwabci shi shi ne ruwaya babu na 66 hadisi na 119 wani hadisi da zama karanta ruwaya ce wadda ibn hibban ya hudo ta hakim ma ya hudo ta a mustadrak nashi kuma albani ya sa hada tana cikin silsila sahiha na albani ita wannan ruwaya da zama karanta kenan da a takaicen takaicewa ruwaya ce sahihiya sai malam buhari yake قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن حبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأفوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة
to wannan ruwaya tana karantar da mu haƙƙi kan mutum ya cuci makwabcin shi fasara hadisi ya ce hadasina musaddad musaddadu ya ba mu labari ko musaddadu ya zantar da mu kala yake hadasina abdulwahid shi kuma abdulwahid ya ba mu ya ba shi labari kala حدثنا أعمش daga mala amash wanda amash sunan shi Suleiman kada hadathana Abu Yahya maula Ja'adata bin Ubayr kana sami'tu Abu Huraira shi wannan yace yaji Abu Huraira shi ko Abu Abu Huraira ai mun sani alal asafu sunan shi Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi Abu Huraira yace kama ana zaune ne wurin annabi fada annabi sallallahu alaihi wasallama sai kila lin nabi sallallahu alaihi wasallama aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzan Allah inna fulana lalle wata bai wata sunanta ba wata ga abin da take mata biyu ko mutum biyu kowane za a wata aikin da yake sai annabi sai ya ce in wuta ce sai kuma ce yal aljanna to ta farko sai ce innal fulanata lalle wance fulanata wance taqumul laila tana tsayuwa da dare kenan salloli na dare ga faɗi tana yin tahajjudi tana yawan tashi da dare ta yi salloli musamman da qur'ani yadda ya kira umul laila illa qalila kenan ita wannan wance tana yawan tashi tana sallar dare sosai wata sumun nahara kuma tana yawan azumi na wuni kenan bakin farilla ma na ramadan tana ƙara sai azumin nafila kamar irin azumin nafila na alhamin shida litinin tana yawan yin su wata fa'al kai tana aikata kaza kaza kaza ta fa'al nan kamar tana yawan aikata alheri da kaza da kaza da kaza bakin ita ita wance tana maka tana kamar ko tana ne da komun laila tana tana tsayuwa da rago wata sumun nahar kuma wunin da kullun yawan azumi take bai ci na farilla tana yawan yin nafiloli wata fa'alu tana aikatawa yana aikata da abubuwa da dama na alheri tana aikata wata saddaku ko bai ci wannan tana yawan sadaka tana yawan ba da sadaka amma dai wata uzi jira na ha tana cutar da makwabciyarta bin lisani ha da hanshanta duk wannan aikin da take na alheri amma dai tana cutar da makwabciyarta ko makwabcinta ita wannan yana aiki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la khaira fiha babu alheri a cikin ta hiya min ahadin na ita tana daga cikin yan wuta wa iyyazu billahi kaga tana yi eh tana tashin da rako yawan tashin da ne kuma ma tana yawan azumi kan nafila kan yi ne ko wata fa'alu tana kaza tana kaza kenan wata fa'alu na tana taimaka miskinai marayu kaza kaza duk tana yi tana sadaka amma dai laifin da guda biyu ne wasu uzi jira ne tana nuna nama tana cutar da makwatanta bilisani hada halshanta ai kana samun irin wannan mutum ka kai gidi ne da ko ina bai rage da kirki ba amma duk bakin shi kuma bai bar kowa bai bar shi ta cutar makwata ai kana samun wannan to ita wani wannan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace la khayra fiha babu hiya min ahli an-nar ita wannan tana daga cikin ƴan wuta to sai ta biyu kalu sai kuma suka ce saba wa fulana wance kuma mutum biyu ne sun wata kawar ko to wance kuma su sallin makasubata tana salla safarilla guda biyar daga nan ta tsaya wani shafa'i da wuturi ma da raka a sai raka a sai da ake wata nufa samu sai kawai tana yin asuba a zahar la'asar magriba lisha ba kiyamu laili ba a sunan da rawatin ma ba su samu sai shi ne tusallin maktuba wata sadaku bil aswa tana sadaka aswar wannan kamar busasshen nono suka buga misali dan ai su makiyaya ne suna wani shan nono aswar ke zai mu ɗauka kamar yanzu ko busasshen nono tana sadaka kenan sadaka ma take ita ba wani sadaka kirki ba take kamar in ta sha nono ya bushe ko tukun da ɗan kaɗan shi ne take sadaka da shi kaɗan kaɗan take sadaka gobancin wannan wala tu'zi ahada amma ni ba ta cutar da kowa ita da kowa da makwabta da 'yan gari da 'yan unguwa fatar program da kowa lafiya da wuce fasalar su sallallahu alaihi wasallam sai adam sallallahu alaihi wasallam ya ce iya min ahalin janna ita wannan ta bai yan aljanna ce to yanzu kai yake balayin aikin su wacce ce ta yi wa aiki eh ta farko ta yi wa aiki saboda tana yi tana yi ga yawan nafiloli ga tashin ga azumuka na fila ga kaza ga kaza ga kaza amma duk da wannan annabi yi idan tana tuntawa makwabta da ƴan unguwa da kaza kada samu da unguwa ta zama so ga kidan dai kira ga kowa ba amma ni da lokacin ko sai kuma kirki gari amma duk da wannan annabi sai ta lera ci ƴan wadaci ita ko wancan kawai bakin ta sallah nawa sallar da azumi sai ramadan kadai na filolin na litinin da alhamis ba ta samu sai sadakan ma ba ta abin da sai sai ta sha nunan ta ya dan bushe almajin ta Allah zo sai ta bashi kamar yanzu misali a za a ce sadaka ma take so yi bushe shantu haka take ba da wata dama sadaka ma amma dai sallah amma dai bakin da ba su cuta kowa a unguwa annabi sai ce ilmi na ci el el aljanna so me muke ganewa daga wannan bai kyauta sa makwauci yana da mahimmanci kuma cutar makwauci duk abin da kake na alheri in kana cutar da makwacinka ya abin wanne yana kai kaina wuta kuma kuma mai muke gani a gurin ubangiji abinda allah ya yi wanda yake yin yake hannuwa da wanda yake hannuwa da abinda allah ya hane shi ya yi darajar wanda yake yawan yin abinda allah ya umarce shi in zai umarta ba farin lafiya ba ku gani aitai ma amartukum ma amartukum fa azumin masalatu abinda aka umarce ku da shi ku zo da shi gurgurda iya ba amma dai ba ma na haitu kuma abinda aka hane kuma ku hannu gaba daya yanzu shi a mutum biyu wanda shi kullun sallah kullun azumi kullun kaza kaza kaza kaza yi amma zai cuci wannan ya zagi wannan ya gaya wannan magana ya yi tsatsa ya yi zina da wannan kenan shi kuma wannan kawo baki shi sallar nan guda biyar shafa'i da wasu imami waye gaba eh a ra'ayi da za su mai ta maktuba kawai yake sallar asuba a zaman da asar maktuba ka ɗaya ya kare yanan wani ne gaba shi wannan wanda zai cutar da mutane amma dai ya kiyaye sallar farilla guda na guda biyar duk da ita wannan ai ta kiyaye sallar farilla guda na amma dai ba ta da komi ta kuma wannan ga sadakai ga kyautar ga kaza ga kaza amma dai ga cuta ba wuta za ka tani na ci ɗan wuta to kawai ɗan wutar da ake yi koko ya yake niya in ahalin da binci ɗan wutar ce kawai jiya wutar ta shiga shi wuta da kuka ka an sha bayani na in mutum ahalin tauhidi ne in dai baka shirka kana shiga wuta amma daga ba sai a hudu ka dalilin ke ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai dai a dan sa ga wuta ko da ka ne ai bata eh shi dai gidan kaso ya gidan kaso ko yanzu kawai gidan kaso ai wani wata biyu aka bashi wani shekara aka bashi wani kwandani a nan wani kita ko to shi wuta ka ji an ce ma kalidi na fiha to wannan wanda kana tsahi ne kana shirka amma in ba kalidi na fiha ne ba irin wannan kama wannan zaka dan shiga wuta ne a dan yi a dan kore ka kaɗan daga ba dalilin cetan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka fito saboda hadisai sun nuna gaba da la yadkhulul jannata illa mu'min ba mai shiga aljanna sai mu'min shi sai musulmi shi ko wanda yake cutar makwacin shi ba mu'mini ne bai ji annabi da hadisai hadisai guda biyu da kai bukatar sallah in ka ɗauko da farko da kuma hadisai da dama ruwa da dama da ta zo hatta a cikin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa bilal yayi yayi kira yana cewa la yadkhulu jannata illa muslimun ko la yadkhulu jannata illa mu'minun ba mai shiga aljanna sai dai mu'mini ba mai shiga aljanna sai dai musulmi to kuma da guri da dama sai ga ana cewa annabi ya ce ba mai shiga aljanna sai dai wa sai dai mu'mini to kuma daga wani hadisi da aka nuna duk wanda zai kyautata wa makwabcin shi ba mu'mini ne ba kenan da kaga ba zai shiga cikin ba kenan da kwai ruwayi wannan ahmad da tirmidhi inda aba huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ana zamne sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aba huraira wa yake so in sanar da shi wa'ansu kalmomi ko in koya mai wa'ansu kalmomi guda wa'ansu kalmomi bai za ka tsoro da kalmomi ba sai ke cewa yake so in koya mai wa'ansu kalmomi wanda ya yi aiki da su wannan kalmomin ko kuma ya koya wa wani wanda zai aiki da su ana zama a nan suka bai sai wata wannan magana sai abu abu ya ce ana ya rasu nila ni ya manza Allah a koya mai garwa ya aka ce fa a haza biya dai sai kama hannun ababu rera haka annabi sai ki zana mai abin yana gaya mai yanan daya biyu uku hudu biyar tunda abubuwa guda biyar ba hazabi da yake kama hannun shi sai zana ne abubuwan to daga cikin wani abubuwan guda da ya zana ne sai ce mai ahasin ila jarika ta kun mu'mina ka kyautata zuwa makwabcin ka sai ka kasance mu'mini abubuwa guda biyar ne na farko idan ya ittaqil maharim takun a'abadan nas na farko ittaqil maharim takun a'abadan nas kai ji tsoron abin da Allah ya haramta irin su giba da yi da mutum da cutar da makwabta duk ka ji tsoron su ka fata sai ka zama su a abadan nan wanda ka yi kowa ibada kamar yanzu wannan ai in dai ka kiyaye abin da Allah ya haramta to ka yi kowa ibada yawan ibada ba yawan kwana sallah ce ba ka kiyaye abin da Allah ya haramta shi ne ittakin maharima ta kun a abadan nan ka kiyaye abin da Allah ya haramta sai ka zama su kai ne kan kowa yawan ibada sai ka mai hada shi ne ga ne nan wani kira na na nabi sai ce wadda bi ma qasama Allah wadda bi ma qasama Allah laka takun agnan nas ka yarda da abin da Allah ya baka sai ka zama su kai kowa wadata Allah ba ka belo kaska kalli wani yana hawan mota sai ka wanke belanka ka taka ta ka hau kaska yi girman kai ka ce kai baka hau belo ba Allah ya baka wurfinka ka tsaya daga wurfinka kaka ga wani yana hawan barbula ko da hawan mai kace ita kai ma zaka hau yawwa Allah duk kenan ka yarda da abin da Allah ya baka kaga ce wane ga abin da yake hawa ni ma wane Allah ba ka yan rigar ka yan jika bi ka je ka ga zan jige gurin kosho ka ya ka sa kai wani ya sa gari ya jika hamsin ka ce zaka biya shi kai ba sai ka sa irin ta duk abin da duk yayin da zaka bi an wuce shi sai an sa wanda ya wuce shi kenan na biyu shi ne yace ka yarda da abin da Allah ya baka sai ka zama to agana na kai ka ji kai ka zama to ko da shi daga wurin mutane na uku wa ahatin ila jarika ka kyautata zuwa makwabcinka ta kun mu'minan sai ka kasance mumini ke gani ka kyautata zuwa makwabcinka sai ka kasance to dalilin wannan dan wannan ke amanta ne ba ta shiga aljanna ba kenan shi sai wanda ya kyauta hadisi na farko yake la yadu la yadu jannata illa mu'min ba bi shiga aljanna sai dai na kuma yace wa ahadin ila jarika takun ka kyautata zuwa makwabcin ka sai ka zama kenan wanda da kyautata zuwa makwabcin shi bai sunan shi wanda ba mu mutum yana shiga ina a yana shiga aljanna bai shiga to sai na hudu wa ahibba linnasi ma tuhibba li nafsika ka so ga mutane abin da kake so da kanka yanan layu da hadisun ai hata shi kula yi ma yi li nafsi yanan duk abin da kake so da kanka ka so dan uwan ka ya samu abinda kake ki da kanka kake dan uwanka ya samu to sai nawa na nawa nawa muka zana na hudu ko na biyar sai ce wala ta suru dahi kake yawaita dariya yawan dariya ba ga da ba ne ba dariya bai nuna da an wani aka sauke dariya ba wannan ba amma ya kana samu wanda kawai ta yawan wani dariya sai ya ce in kana yawan da dariya sai ya rindu kalbuka shi zuciyarka da mutum kaga wani hadisi zai ta yi shi ba ya zana wannan a baku rera annabi yana kame ya tsashi ya gaya mai daya biyu uku a shahin guda wa a hasin ila da kyautata zuwa takwar zai kasance mummuni kenan dalilin wannan ne na yake ba za ta shiga aljanna ba kenan ko da za ta shiga aljanna wata cikin masu shiga aljanna farkon shiga aljanna sai an bi an dan hore ta ko an hore musamman kwana biyu don wannan kullum mu kiyaye haƙƙi na tsankani ai haƙƙi muka ce da ku haƙƙi na tsankani na dari da kai da ku haƙƙi na tsankani ka kai da Allah mutum kullum ya kiyaye haƙƙi na tsankanin ka da kai da mutum irin na haƙƙin makwabtaka irin na kaza irin na kaza irin na kaza yanzu makwabci bai cuta makwabci kuma yanzu kamar da kullum da muke cewa ga gidan ka na ka zo ka zo gwararru sai wari ke ji ba sai ba da baki ba yana Allah isa ka watsa mai kaza yana Allah isa to duk wanda suke hana shi da aljanna kenan wa ahsin ila jarika takun mu'mina kenan kun ga wannan mata guda biyu ita wannan ga aiki ga aiki ga aiki amma da annabi ya ce ina ce yar wuta ita ko wannan kan tsaye sallah baka tuba take annabi ya ce duk da wannan tunda ta kiyaye haƙƙin makwabtaka ba ta cutawa kowa ɗan ina ce yal aljanna sai ruwa ya tsaka ba hadisi na 120 sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمرة بن غرار أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج زوج إحدى إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أراد أرادك وأنت على قتب على قتب لم تمنعيه قالت قلت لها إهدى تحيد وليس لها إهدى لا تحيد وليس لها لزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعيري من شعيري فجعلت له قرصا فدخل فرد فدخل فرد الباب
ورد فرد الباب التبعيب نعم ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب أو و وأوكع القرابة وأفكع القدح وأطفع المصباح فانتظرته أن ينص- أن ينصرف فأطعمه فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني فقلت له إني حائض فقال وإن وإن اكشف اكشفي عن عن خزيك عن فخذيك فكشفته فكشفت له عن فخذي فوضع حده خده ورأسه على فخذي حتى دفع فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت فدخلت ثم عمدت إلى إلى الكرسي فأخذته ثم أدبرت به فقالت و وقلل وقلبت أدبر وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبا فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أد ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شات في شاتك
dogon hadisi ne bishi ɗaya ɗaya malayin buhari ce hadasana abdullahi bin yazid kala hadasana abdulrahman bin ziyadin kala hadasana umara ta bin gurabin anna ammatan lahu hadasatu ba ta baba ne shi ta ba shi labari shi wannan umara bin gurab shi ne ce anna ammatan lahu hadasatu amma baba ne kenan uwa tabata kanwai kanwar baba ko yan baba ita ce amma baba ne yana hadasarsa ko amma tuku labarin ya ce baba ne shi ce gaban shi an na ha sa'alat aisha umul mumini ita ta tambayi aisha uwan mumini wace ta tambayi aisha baba ne umara ta fi dubura ko fi dubura ko ita ce ta tambayi aisha faƙalar kai shahidin yanzu sai da ba da labarin gidan annabi tuwana sai darasin a ƙarshe kazancan a bakon sakai to sai ce an hasa da aisha umar mummune ta tambayi aisha uwar mummune faƙalar sai ta ce ita wannan amma ke ga tambayi da sai ta ce inna zauja a inna zauji da kanta ka da kanta inda zauji ihdana cewa dai matar ɗayanmu na mijin ɗayanmu inda zauji ihdana mijin ɗayanmu yuridu ha yana nihinta ko yana abin da ke na yuridu ha yana nihinta da su yi jima'i ko yana so su yi jima'i fi sinna battam na ahu nafsaha ita kuma sai ta hana shi kanta mijin ɗayanmu yana so su yi sinna aure da wa da matashi fatam na abu nafsaha ita kuma sai ta hana shi kansa mun gane in ma an tafi gada ba me yasa ta hana shi ko ta kasance ta yi ta tana hushi don wani abu ya gama ta kasance tana mai hushi ne aw lam takun nashida ko ko bata da kuzari nashida bata marmara abu ko bata da kuzari fa hal alaina ni fi zalika min haraj shin a cikin wannan da kwai mu laifi mu mata kenan abin da ita wannan an mata ba ba fata ba umul mu'minin ko tace muje tace mi fata wai mujin yana nihin yin sunna da ita ta aure ko sai ta hane shi kanta me yasa ta hane shi in ma ta yi fushi ne ko kuma ba ta da kuzari to dalilin wannan fa hal alaina min zalika min kharij muna da laifi a wannan abin wadda sai wanda da laifi faƙalar sai aisha ta ce inna min haƙƙihi alai yana daga cikin haƙƙin shi a kai inna min ƙalat na'am sai aisha ta ce na'am eh kenan tana da wace matar da mijin sai su sinna tsakiya don ta yi fushi ko kuma bata da kuzarin yi kenan aisha ta ce eh tana da laifi sai aisha ta gaba da cewa inna min haqqihi alai yana daga cikin haƙƙin shi miji a kai allau aradaki idan yayi nufin ku yi sunna da shi aradaki nan idan yayi nufin ku yi sunna da shi wa anti ala qatabin ko da kina bisa qatab qatab ka bai kujeran da wata rabu kamar iyakan mu ba da gane wai idan mace mijin sai ne ma su suna da ita ko da tana bisa kujerar rakumi ne ta ya rasu alƙata kuna kenan wannan kujerar ta rakumi da ake dorawa kenan a kai mu ba da gane kamar a ce ko da kina gwadala ne misali kenan ko da kina bisa katafin ko da kina bisa kujerai rakumi lam tamni ihi kadda ki hana ki hana shi kenan aisha ta mata fatawa kurkuku kenan ta nuna mata ko da mijin ita mace tana kusa kujerar rakumi ne idan mijin ya nema kar ta hana kanta to qalat ta ce qultu laha sai na ce mata qalat ina zuwa ce a ta amma ki kenan ai ta yi fatawa biyu ta kara fatawa da hannu qalat sai ita wannan baba nan shi wannan qalat ita ce qultu laha sai na ce wa Aisha ihdana sahidu ɗayanmu tana yin haila walaita laha wani zaujaha illa firashin wahidin kuma ita da mijin nata ba su da hedin shi kuɗa su ɗaya ce duka gidan matsalar su ɗaya ce ko tabar masu ɗaya ce ko sai da duniya tsawa fara komai da kwai su can ta haka ne sai sai a zamanin su ta haka ne kenan ɗayanmu tana ne ku kuma gane ɗayanmu tana walaisa laha wani zaujaha illa firashin wahidin babu tsakankaninta da mijin basu da hede firashin wahidin shimfiɗa guda firash ana iya ɗaukar shimmatala ana iya ɗaukar shimfiɗa da ɗaya aure hafin wahidin ko kuma abun barwani abun rufa ɗaya dara ko barwo bihar yanin ɗayanmu ba ta wata ta biji ita wani amma ta ce ɗayanmu tana haira kuma shimhudar su ɗaya ce ita da mijin ba su da wata ko kuma abun bargon su ɗaya ne ita da mijin babu wani kuma misali zamanin tarihi ba kai fatas da nau to ya zasu qalat sai ta ce wa qalat ta ce qalat sai Aisha ta ce litashuddu alaiha izaraha summa tanamu ma'ahu iza nan gyauto ko kwajiriya kice mai kamar dai ta kulle gabanta tunda su ta aiba a ci gaba ba mun ya ci gaba kayan mu da can da ai yanzu duniya ta ci gaba duka za ka sa da wani wando da mai mata ai su ta can da ai duka mai gyauto ne ko dan toyi da za ku kulle shi ne suke nihi ta shiddu ta ce mata da yi ta shiddu alaiha izara gyautan nata ta kulle shi sun matana mu ma'a kenan ta kulle gabanta to sun matana mu ma'a shi ta kwanta guri ɗaya da mijin nata ai da hadisai da dama sun nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace bai hana ta tana ginin haida su kwanta da mijinta an halatta mutum komi sai dai ni an halatta ma komi da ta banda jima'i ne kenan hadisi ya ce daga cibiya abin da ya sama ba komi kamar shi ne ke ne kenan shi ne ce ta kulle izar ɗinta kamar gyaftanta sun mata namu ma a hukumar ta kwanta tare da mijinta falahu fawqa zalika na gare shi saman wannan kenan saman duk ya halitta akan shi ba to da ta kai ta ba ta amsa ko fatawa no ta ita wannan amma duk ta ba ta amsa kowa gane ko mun karanta su ai an gane fatawa bidika to sai Aisha ya tace ma a anni sau ko uku burki to yanzu ni sanni zan baki labari dai shi Allah sallallahu alaihi wasallam ko mini gine shi ko ya ne fa koyi ne mutum har ba ta yafe ke wanda maharaman aisha ne ko wannan maimuna ko yan gidan su kai gaje ka lika duk abin da annabi yake a kallo me yasa da a ɗauki darasi kenan aisha ai komi na annabi mu yanzu ne kawai dona abubuwan mace ta zo ta wata sirrin mijinta ce da wani muna kaza muna kaza ke yi miki zo na asirin mijin kilan gidan ta amma da shi adam matan shi komi na shi wani ke saboda me yasa da a ɗauki darasi ne so da ake bada to shi yana aisha ta ce ne ma a anin sauka uku burki da sanni zan baki labari ma sana annabi da abinda annabi ya aikata innahu kana lailati ya kasance wata rana dare na ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da mata biyawa kene ta ce innahu kana lailati ya kasance wata rana dare na ne me take ne kira jirgin da ne ko aikin dare to aikin dare fa tahantu shay'an min ash-sha'iri sai na nika min wani abu kaɗan na daga sha'ir na daga hatsin sha'ir abu na sha'ir kamar wani abu ne kamar alkama kamar tsahan tsahana nikawa sai na nika wani abu kaɗan na daga sha'ir kamar ta ɗauko hatsi da nika ba ja'altu lahu kursan sai na sanya wannan abin da na nika na mai da shi kursan kamar gumba ko tukuri kamar rai nan shi'ir annaba a gidan zai kenan kan yanzu sai ta ɗauko ne hatsi sha'ir sai mi ta nika sai yi kursan sai mu kursan mana ɗaukar shi gumba ko kuma tukudi ya ɗaukar wannan to fada hala annabi sai ya shigo gida farar da baba sai ya mai da ƙofa wada hala ilal masjid sai kuma ya shiga masallaci sai ta duk labarin annabi take bada sai ta ce wa kana idza arada an yanama dan shi annabi ya kasance in yana son sai barci aga lakal baba yana rike ƙofa kenan ibnu kisir na ce annabi kullum zai yi barci a gidan sai ya rike oha wa au ka'al qirbada kuma yake kulle salka abinda ake zuba ruwa salka yake kulle ta in yanzu da sai mu ce ya rike randa kenan sunna ce baka bar randa a buɗe rike ta ake yi kenan duk abinda in ka doka na can zamanin sai ka doka yanzu zamanin ne na a can salka ce shine ce yayi me yayi me wa auka alƙirbata ya kulle salka kenan ya rihe randa wa akfa alƙadaha ya zicce makayi yanzu suka zo kaka wani so da so da wani mai sai dai zuwan da aka ci gaba su ta ai ƙwarya ce da bukuru ba su da marhi sai da ayi a zicce su don mu kuma yanzu kenan ba su duk wani kaya na aiki da gida su a buɗe su kwana a buɗe rihi su aiki kenan ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu zai bacci ya kai rike gida ya kulle ni salka ya ki ya zicce kuma kai kenan yanzu zaka doka ya rike gida ya rike randa da tarmusu da sauran su ko eh randa ma wuce ne ta eh da kuma wani tukunya su mene yayi mi ko ya zicce su ko ya rike su to shine wa akwa kira wa atba al misbah kuma ya kashe wuta annabin zai kwanta a daki ba hilin gida ba kamar daki da zai kwanta yakan kashe wuta bai kwanci da wuta a kunne tunda lokacin sai a ci barballe to da shi ta ce farta zartu can ba ba ta tafi ya shiga masallaci to ta ba da labarin kwanci shi yana kuma ta kumu sai ta ce farta zartu tunda aikin ta ce wani halin masjid ya shiga masallaci ko sai ta ce farta zartu sai dai sai dai jira shi tunda yana ina yana masallaci an yan sarifa har ya kare abin da yake daga masallaci ba a ta mu hulul kursa he in ciyar da shi wannan da kudin ko kuma bumbai bumbashi falam yan sarifa bai kare ba hatta ga labanin nau habbar ciyar jayi kenan da ta jira ga bumbarta ta aiki kamar yanzu amarya ta aiki abin ta kusa tana jira ya zo kuma habbar ci ta dauke ta bai zo ba mun gane bai zo habbar ci ta ta hami ne a ta ga labanin habbar ci ita aisha ko wa auja a hulbar lokacin kuma lokacin sanyi sai sanyi ya bige shi sosai kenan annabi sanyi sai ta ce fa'atani sai can dare na yi barci fa'atani sai ya sai ya zo mini daga ina zo daga masallaci fa'a kama ni sai ya tada ni sun makala sai ya ce mini tun da lokacin sahi ne sai ya tada sai ya mata a difini a difini kamar kamar zan kwanta kwanci mutum shi da ya yi misali ko matar shi ce sai ta kamar mu gama shi haka mu kwanta tare mu gama jiki don saboda ni sai hin yarki shi ne a tafi ne a tafi ne kamar gama jikinki da nawa gama jikinki da nawa fa qultu lahu eh kurun gumon jike ne fa qultu lahu sai na ce mai sai Aisha ta cewa annabi inni ha'idu ni fa ina haila fa qala sai annabi yace wa annabi shi fi ala fahidai dan bude cinye ki kadan fa kashabtu lahu sai na ɗan buɗe kaɗan fahizayya cinyasa fawada a hadda huwar asuhu ala fahizayya sai ya kwanta ya ɗora kumcin shi da kan shi a bisa cinyasa hatta tafiya haddayya liku da ni kaga musulunci duk labari gida ne ake bada to yanzu mace ta musa sau wannan in ta wuce ta yi eh amma dai na annaba ana iya hudu saboda ya kasance ne karatu ne don mata su doka hatta da fiye hayya liku da ni to ana nake ne yanzu an yi na annabi yanzu ya kore wasa ta ko ya kwanta ko akan cinye aisha ya tada ni ya tada ni kan shi to ana nan ayi bacci ina mu ba take ko tukuni ai tana da ko ce ko tun da bacci ya soke ita ma ta mace da san guba da gumba ko tana nan da ko ce ko to ana nan can cikin bacci fa aka balat shatun lijarina sai wata akuya ta makwabcinmu sai ta shigo fa aka balat shatun lijarina sai wata akuya ta makwabci ta shigo daji na ta daji na akuya gida kiwon gida a daji na kenan akuya irin wanda a gida ake kiwata ba mai zuwa wajen kiwo ba to da ta zo akuya ya tafi fa da halat sai ta shigo sun ma'amalat ilal kurs sai ta je gurin wannan gumbai sai ta wuya ba a hazarta hutse ta ɗauke gumbai kwanan da abin da zai gumbar suke ce ko tukunan sai akuya sai ta yi sai ta ɗauke sun ma'ad barat biyu sai ta juya akuya za ta yi za ta tsaye ke kuma kinwa mai gida abinci kamar su zai ana banci kawai ya shiga tsinka akuya ta zo ta ɗauke ko to aisha ta ce wa asun mu'adabar bi sai ta tafi bihi da me da kumbai ta gudu ke tafi da shi qalat ya aisha tafi wa qalaqtu alhu ni kuma ina liƙe da annabi sai na zabira da na zabira wai sai kazan da bi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi sai tashi fa badartu ha ila albab sai na bi wannan akwai da gauga zuwa ina zuwa kofa duka ka ajiwa miji ki abinci ko kuma akuya ta zo ta doke faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ga akuya ce ta tsirke ni gumba sai ya ce ku zima adarati kama abin da kika iske na akuya min kursi ke da gumba tun da ai akuya daga ta tsirki abin kan ta ai da dokan da cin ai tare da a mamta da tana ci tana mutane to shine annabi ya ce masa ku zi kama ma adrakta abinda kika iski min kursiki na daga tukudinki ko gumbai wala tu'zi jariki fi shati kada ki cutar da makwabcinki cikin akuyashi shine ashahidi kudin da aka ware kenan duka wanda zai karka cuci makwabci shine kama hikayar labari gidan annabi duka kenan me yake ne na kun gani ai ta specialty an goya su ne za a ce amai komai a gida ya ce gida ya zauna a kuya ta yi ta doki to ka sa yi ba namiji mai daga shi abu masu ina ga shi zai shi shi zai shi jakwai ko shi namiji shi zai shi jakwai ko to amma dai sai a nufin cewa ya yi mata bi akuyan nan ki amso daga gumbanki abinda kakki cuci makwabci me muke gaga ana wai duk darajar makwabci duk darajar da annabi yake nuna haƙƙin makwabci akan makwabci shine daraja inda ai katta me yake ni katta bige akwai ai kishi akwai da sai kakki bige akwai ba ta ta doka ta sai kenan alhim malamai suke shari farhaza haka a da kai ka saki akuya ko dabba ta rika shigowa ko akuya ko na bai gidan makwabta tana musu banna da gangan ka ki kulle ta to wannan haƙƙi ne kake samu kana cikin wanda sun cuci makwabta kana na saman na wanda za su ta makwabta amma da wanda ba a kan san ka ne ba kamar cirewa ne sai ai kana kiwo akwai tana iya cirewa ne sai to irin wanda ita cirewa ne sai akwai da dare kenan wannan in aka sami irin wannan kanka ki sha akwai mutane aka ce ka yi haƙuri saboda haƙƙin makwabtaka kenan shi ne wannan dogon ruwa ya take karanta mu wa in ka da kanta a faha albani sai ya ce gaba
قال حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه man la ya'manu ya'manu jaruhu bawa'iqahu to shi ba wannan ruwa da zan karanta duk da yau da muke akan haƙƙin makwabci haƙƙin makwabci ita ma wannan hadisi muslim ya hudu shi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga abi huraira la yadkhulu jannata baya shiga aljanna wane ne bai shiga aljanna man la ya'manu jaruhu bi waqa'iquhu waqa'iquhu da shururu wanda baya kiyaye wa makwabci sharrace-sharracen shi kamar wanda duk wani sharri da cutaswa yake wawa makwabcin shi to wannan baya shiga aljanna ba wa iku shururu yana wanda baya lamun cewa makwabcin shi da duk wani sharri yawa makwabcin shi sharri ya mai kazafi ya cuce shi ya mai kaza ya mai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shiga aljanna kenan shi ma wani kamar wanda muka wuce da wancan wanda tana kwana sallah tana kwana azumi tana yawan sadaka tana kaza tana kaza amma dai tana cutar da makwabciyarta annabi ya ce ɗan wuta ce wannan ita bakin ta sallah biyar kadai take yi sadakan ma ba sai amma dai asuba azhar la asar magriba kadai take kiyawa annabi ya ce aljanna ce kenan duk yawan ibada ka abin da zan gane in kana cutar makwabcinka kai dai ina ne dan wuta ne sai dai nan wuta wutar da ake cewa mu gane magana ta farko duk mai la ilaha illallah baya shirka in ya shiga wuta bai dawama amma dai ana sa ta wuta dan a horar da kai kwana biyu shi ko horar shi ne ban musu Allah ya yi eh kenan zaka an ce wani kaza dan wuta ne wani kaza dan wuta ne to amma dai duk wanda yace la ilaha illallah yake sallah baya shirka baya dawama a wutan jahannam ko da ya shiga ya wuto sai dai mu kiyaye yar shiga ko da ta sai wanda yace ba da kike ba to duk da abin da yake koya mu dai mu kiyaye sai yace babi na gaba na sassin da bakwai babu ne ce babi la ta haƙiran na jaro kakkare na haƙar kakkare na la ta haƙiran na jarata lijarati ha walau firsani shafin kan makwabciya tare na alherin makwabciyarta ko da ƙofatan akuya ne ta sabata fitar da shan kowato ba ma naman kwai ko da kowata akwai ta ba kamar na wani da abin da ta kwamu wai alheri duk yadda ake tsakankanin makwabci da makwabci ta kure na in ta kwaɗa el makka ta tsakura ba kaɗan kenan kake ne da tsakankanin me yasa kama nan walau bi firsa da shatun ko kwaɗa akuya ai muna mu baki wannan muke ko to su ta ai yanzu a al'umma ma ai da koyin da a cikin a cikin naman akuya menene karshe ai shi ne karshe wai dai ba mu ba da gari ma karshe ai a cikin akuya daga saman ta haka ta duk komi ci ake karshe a kohoto ne tun da mu yanzu ai ba mu ce shi amma da koyin da ake cin shi ba tattara shi ake a kasashen wa'ansu kasashen nan ma don muna da wadatar nama ne tattara shi ake ya shi a jika shi ya taushi a ci shi ya za ka koya kuma mulki da shi ba wani abu ne ko wato da mu an ya da miki alayya a niyi amma dai ka tambaye ma wasari ce ai ya to wani ma shi a ana ci ma to menene ka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kan makwabciya tare na alherin makwabciyarta ko da ta mata kyautai ko wata akuya ke wai zan a nuna kakkare na sai dai malamin suke bayani ana kasa kuma ka ce ka are na kyauta kuma kai abin da baka ci ka zo ka ba makwabcin na ba shi ake yi ba ai da kuma da kan fassara abin a sai abin da kai ma kana ji kamar su al'ada da su suna cin kowace kenan ko da kowato dai shi ne dai karshen nama kuma makwabci ba mutum makwabci to makwabci da kai ne na kamar yanzu ba yanzu mai kana abubuwa misali a yanzu zan buga misali yan zogalen na ko yan maka ka so ko ko garin rogo ko gobe ya rogo bace ko komi ka so da abubuwa mata da aka kai ma'ana yanzu ne hudu ne ta zama da sirri su bai da duniyar da in kamar ko da ka za kika yanka a gida mace ko sai ga gida daya biyu uku duk ta bada kaɗan kaɗan an bada ko kuma na kusa ba sai ga gabas yamma ne sun bada yanzu yau na abu duk babu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai mu karatu wannan baban inda inda inda Buhari ke cewa kan makwabciya tare na alherin makwabciyar ta ko da gobadan akuya ya shi ku lokaci ya shiga
قال حدثنا إسماعيل بن عبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدتي أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحجرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرقا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة to shi wannan ruwa guda bi abin da ke kan samu tsakankanin makwabci da makwabci kyauta da ake yi da ihsani wanda darasi din mai can baya kenan kakkare na duk kyauta da za'ama kakkare na kai kuma wanda zaka yi kyautai kuma ka a yi kyauta wanda in kai ne kai ma ba ka ci ba kamar yadda aya ta nuna ko wanda ko ku an ba ku ko amshi abu ba ka ce shi zaka bada kamar yadda a ce maka wasu ne in abinci ne sai yayi tsami ko kuma sai yayi kaza ko sai yayi kaza wannan ba ka yi ba amma da in abu ne yau da kuma kamar yadda muka buga misali wani yar maka ya zo wani ne ko da ita ce wanda ba su ci ba dala biyar in ka aika makwabcinka tana da lada sosai to shi da zai ce hadathana isma'il an abi awais isma'il bin abi awais wannan yana daga cikin ɗaliban imam malik yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imam malik da wanda zaga a ƙarshe ma yace ayi ce hadathani malik ya kasance malaman tani suna nuna kamar ɗa yake ga wata wadda take kanwan malik imamu na malik ma kenan babban almajirin imam malik ne kuma wannan ahalul hadith wannan su buhari su turmuzi su dari su waye duk sun yi karatu a gurin shi wannan isma'il bin abi uwai ina almajirin imam malik a da yace hadasi ne malik da wannan kaga yace hadasi ne malik malik ba mu labari an zaid bin aslama daga zaid bin aslama an amru bin mu'az al-asali an jaddatihi daga kakashi wane wa da kakashi amru bin mu'az al-ashhali an jaddatihi daga bai ka sunanta ba ake sunanta hawa'u binti yazid ita kakar tashi ita kakar tashi annaha qalat ita ce tace kakawa amr ibn mu'az ashali masmuha hawa'u bintu yazid sai ita hawa'u binti yazid tace qala li rasul sallallahu alaihi wasallam sahabiya ce ita wannan hawa'u bint yazid sahabiya ce qala li rasul sallallahu alaihi wasallama hawa'u tace annabi sallallahu alaihi wasallama yace mini ya nisa ya nisa almu'minat ya ku mata mu'minai ya nisa almu'minat ya ku mata mu'minai la ta haƙiranna imra'atun min kunna li jarisiha walau kura a shatin muharrake la ta haƙirar na imra'atun minku kan mace kan wata mace daga cikin ku tare na alherin da makwabciyar ta zata mata shine la ta haƙirar na imra'atun minku da lijariya kan wata mace tare na alherin da makwabciyar ta zata mata sai ce walau kura ishatin muharrake na ta ce kura ishatin ko da kafa akuya babbar kafiya kamar yanzu rago a akuya an yanka ta ba babbar kafiya ta baki to kura din ta hatar zirai kamar kasar in an babbace kafa akuya kamar in an babbace kafa akuya nan ai zirai ne ko nan ko hoto mu da sunan shi ko to nan kin kuma na saman kowata shine kura kenan ko da kasan kafa akuya ne a babbakakkiya ta ba ta kyauta ta tsirena da na tsankanin mace da mace makwabci ko da ta ɗauko kawa akuya babbake ta babbake kan ragon ta kan akuya ta sai ta ɗauko kafa kaɗai ta bata to kattare na shi ne ce walau kamar nan a yi mu balaga ya ce ko dan dai a kai ƙarshe dan kan rediyo ta shiga sai a ce ma ko da kaza ka ba ce ko ni makwabcin ke ba kakkare na ko da ni ce to shi ne wannan za a kai abin nan ƙarshen ƙarshe kura ishatin kenan ƙasar zira'in nan muharrakan wanda an babbake shi sai na gaba shi ma shigen shi ne ya ce hadasana adam kala hadasana ibn abizai ibn abizai shi ne muhammad ibn abdurrahman al-madani kala ya ce hadasana ta ibn al-maqbari al-abi al-abi huraira kala kala nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ya nisa al-muslimat ya ku mata musulmi ya nisa al-muslimat ya ku mata musulmi annabi kenan sai da ya ku mata musulmi ya ku mata musulmi la ta haƙiran na jaratun lijaratuka kan makwabciya tare na alherin makwabciyarsa haƙira kan makwabciya tare na alherin makwabciyarsa walau firsi shat ko da kowatar akuya ta ba da kassare na sai na wani hadisan duka bai su nuna mana mu'amala tsakanin tun daga wanda muka fara mu'amala tsakanin makwabci da makwabci kuma alheri da za a yi tsakanin makwabci da makwabci ka a arena kuma duk abin da ke na alheri idan kana cutar da makwabcinka wannan abin zai karɓa gurin Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin nan kullun jibril in yazo yana mai wasiya akan makwabci annabi sai da ya tsammani ma makwabci in ka mutu sai an jahuda bai ka kenan dan mu kiyaye mu kiyaye ko sau na abubuwan muna wasu mayan mu kiyaye wani zubda kodalo wani kaza da zanka na makwacin makwacin duk mu kiyaye ko wani ka zubta mai shara ka shi mai kaza ko ka bacci yanka sun mai kaza sun mai kaza duk wannan mu kiyaye haƙƙi ne na yau da gobe mun gani wani hadisi ya shema aya hadisi ne sahihi aka ce tana sallah tana kaza tana kaza amma ne tana cutar da makwabciyarta aka ce irin ce aka ce batta nafila bakin da sallah biyar kadai amma dai ita da makwabciyarta zaman lafiya lau suke adabi ta aljanna ce kenan wannan kada ya ishe ma'ana mutum ne mutane ne guda biyu shi wannan daya ya yi sallah biyar ya kwane na sallah azumi litinin alhamis sadaka da dukiyoyin shi yake duk wani cikin duniya yana yi amma dai shi da makwacin shi musu zama alheri yana kallon za makwacin shi annabi ce dan ina ne shi kuma wannan bai samu yana sallah ya sallah ba shi kawai guda da yake na asuba azhar da asar magarba da sha azumin na nafila bai yi kai shaba'i da mutu ma bai saraka bai amma dai shi da makwabcin shi ana zaman lafiya ko bai cuta kowa annabi ce raina ne dan aljanna idan mu kiyaye Allah shi ne mu gaba daya da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kusura Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka da fatan an gwaye wanda suka yi aure wannan satan Allah ba su zaman lafiya kuma Allah sa sun kuma karatu dai gaba daya ko ko ɗaya ne bai dawo ba